إن الحمد لله نحمده ونسعيده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya bamu wannan dama don ci gaba da karatun littafin sahihin fiqh sunna وأدلته وتوجيه مذاهب الأئمة نبب مالمي أبو مالك الله سبحانه وتعالى مكي روكو يغافر تامنا يغافر تامسا الله يغافر تامنا يغافر تام إيا يمو الله يغافر تام إيا ينسى دمالم سقبا ديا Allah ya datar da mu faɗan daidai kuma ya ba mu iko da aiki da abin da za mu karanta. muna cikin matsaloli na abin da ya shahi sallah ko lokaci wanda suke da alaka da ainihin lokaci bayani ya tsaya ne a game da wanda ya bar sallah har lokacin ta ya huta da gangan wannan azance mahi inganci mai karfi babu wata ramuwa da zayi sai dai ta tuba ya ta istighfari don laifin da ya yi karfin ramuwa wajen allah subhanahu ta'ala ya yi ƙarhin ya rama wannan sallah sai dai ta istighfari tare da cewa jamhurin malamai sun tahi akan cewa zai rama wannan sallah kamar yadda muka karanto kuma zai ta istighfari ya tuba saboda sakakin shi ne da gangan ya bar lokacin sallah ya wuce wanda magana ce mai ƙarfi ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah abu ce kayyadaddiya da lokaci akan kowane mumini to idan mumini ya bar wannan sallar da gangan har lokacin da ya wuce to idan ya yi ta ba a cikin lokacin ta ba za a karɓar masa ba a game da ainihin wannan fatawa ta malamai wanda ita aka yi rinjayarwa saboda ƙarfinta Allah subhanahu ta'ala alam sannan wanda zai iya rama sallah shine wanda sallan bai samu ya yi ta ba saboda dalili na barci ko dalili na mantuwa ko na uzuri wanda ke a shari'a karɓaɓɓe ne wanda shi ne za mu ci gaba da bayani a kansa kenan wanda bai samu ya yi sallah ba har lokacin ta ya guza saboda wani uzuri na shari'a to wannan zai iya rama ainihin wannan sallah malam ya ce ƙada'u salawatul fa'ita rama sallolin da suka riga suka kubuce ma mutum ko suka riga suka wuce bai yi shi ba alƙada abinda ake nihi da ƙada ramuwa a harshen larabci shine alhukum alhakam wal'ada shine alhukum wal'ada zartar da ainihin abu wastilahan a yaren malaman fikihu shine fi'lul wajibi ba'da waqtihi aikata abin da ke wajibi ne ga mutum bayan lokacin shi ya riga ya wuce tare da mi tare da uzuri wal fa'itatu as-salatu allati kharaja waqtuha al-muhaddad laha sallah kuma wadda ta zama ramuwa ita ce wadda lokacin ta ya huta lokacin ta kayyadadde wanda aka kayyade mata idan ya wuce mutum bai yi ba ba tare da in yayi tare da wani uzuri wanda ya hana shi kamar mu ɗauki sallan azahar lokacin ta ƙayyadadde shi ne idan aka hudda inuwar zawali wadda take bambanta inuwar marece da inuwar sahiya to tun daga wannan lokacin har zuwa inuwa abu daidai da shi wani shi ne lokaci na sallan azahar sai mutum ya yi sakaki bai yi ba ko kuma wani uzuri ya sa bai yi ba yana barci sai da ya tashi to zai sallace ta a lokacin da ya tashi kamar yadda za mu ainihin karanta nan gaba malam ya ce wa kar haƙaƙuna annahu la yi kuda mina salawati illa ma kharaja waqtuha bi udri ka sani cewa mun riga mun tabbatar da dalilan kowane bangare guda biyu kuma mun tabbatar da cewa duk sallolin da suka riga suka wuce suka zama ramuwa ba za a rama su ba sai wadda lokacin ta ya wuce da uzuri khilafan li jamhur sabanin abin da jamhurin malamai suka kai akai alladina yaquluna wanda suka yi bada fatawan cewa bi annal ibadatil muhaddada cewa ibadodi wanda aka kayyade su bi waqatin da lokaci tafutu bi khurujil waqti suna iya zama ramuwa idan lokacin ya wuce al-muhaddad laha min gairi ada wanda ba a samu aka aikata su ba wata ta'allaku bi zumma tana nan a rataye akan wuyan mutum ila an tukuda har zuwa lokacin da za a rama wannan sallah min gairi tafriqin bainal ma'duri wa gairi su ba sa rarrabewa tsakanin wanda ke sakaki yayi da wanda kuma yake da ainihin uzuri amma magana ta biyu wadda ta aka rinjayar ita ce in mai uzuri ne sai ya rama amma in ba mai uzuri ba ne ya yi sagaki ya yi wasa da addinin allah kalmomi na narko za su iya tabbata a kansa shi yasa dole ya gaugauta tuba kamar faɗin ubangiji wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun zai iya tabbata a kansa bane da halaka da kwari na azaba da walakanci ya tabbata ga masallata su wane ne su ne wanda suke rafkanannu cikin sallarsu rafkanannu ai wanda suke jinkirtar da sallah akan lokaci hal yajibu qada'ul fa'itati 'ala al-fard wanda bai samu bai sallah har lokacin ta ya huta to yanzu nan da lokacin da ya tuna a lokacin nan zai rama ta ko ya iya jinkirtawa har zuwa lokacin wata sallar ya yi ko kuma sai in ta gobe ta zo misali bai samu ya yi azahar ba sai ya tuna ashe bai yi azahar ba da zo yanzu har riga an yi magariba an yi magariba ko da shi yanzu shira zai yi sai gobe azahar in ta yi ya rama azahar kuma ya sabuwa azahar ko kuma yaya zai yi malin ya ce yajibu alaman fatatuhu salatu ya wajaba ga duk wanda yake da sallah a kansa ta ramuwa bi uzurin shar'iyyin da uzuri na shari'a an ya qadiyaha ala al-faw ya gaugauta biyan wannan sallar daga katina daga lokacin da ka tashi daga kwana daga lokacin da ka tuna cewa baka yi wannan sallar to kai gaugawa ka zartar da wannan aiki bari ma duk wani aiki na alkhairi ana son mutum ya gaugawa ya zartar da shi don ba ka da mallakin awa ta gaba ba ka san ba cewa nan da awa biyu ka iya kai su ko ka iya kaiwa gobe sai ka yi gaugawa shi sa alal kawun mutum ya kamata ya yi kokari ya rama wannan sallar da kaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam saboda waɗan manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi game da finna'im wan nasi game da wanda ke barci da wanda ya mantuwa bai sallah ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce game da haƙƙin su falyusalliha idza zakaraha to yi kokarin sallatan wannan sallar yayin da ya tuna ta daga lokacin da ka tuna to sai kai kokari kai wannan sallar daga lokacin da ka tashi daga kwana da ka tashi wajen biyar tayi an riga an yi la'asar kai tsaye sai ka tashi kai la'asar kai wannan lokaci shine lokacin ada na wannan sallar ba sakaki kai ba saboda barci kake ko saboda wani uzuri Allah subhanahu wataala la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah baya dora motarai sai abin da take iyawa ubangijin mai rahama ne ya zama wajibi mai riko da bauta ga Allah subhanahu wataala dan duk wani hali da muke ciki yayi mu sanin mu karan kanmu mu san kanmu ba kamar yadda mahalicci ya san mu shi yasa lokacin da muke cikin barci ba a cewa to tunda an wajabta maka sallah wace ka je ka yi barci har ta wuce sai Allah subhanahu ta'ala ya mana rangwame gode wa Allah subhanahu ta'ala sai ce la kafarata laha illa zalik ba ta da wata kafara sai wannan ai kafarata shine yayin da ka tuna ka sallace ta yayin da ka tashi daga kwana baka yi ba ka sallace ta malai yace fa hadha amrun wa huwa lil wujubil fawri wannan umarni ne kuma yana nuna cewa lalle a gaggauta yin wannan sallar wal muradu bil fawl abinda ake nihi da gaggauta ai al fawl al adi abinda ake nihi shine gaggauta wanda ke al'adance an sani baka yi jinkiri ba ai lokacin da zaka je she ka doki lokaci ka je ka yi arwalla ka zo ka ainihin shirya ka yi kabbara harama ka kama ainihin sallah bi haitu la yu'addu mufridan kar ya zamanto jinkirin ko gaugawa ta zamanto ta wuce in ta wuce kuma kana iya rasa mi sallan ma gaba daya don ba dan an ce ai gaggauta yin sallar ba ka ce ta shi kenan tun da lokacin da ya wuce tsora minti daya bari yi kokari in saka wannan rakawoyin guda hudu duka cikin minti daya kaga wannan gaggoci ne wanda ya yi ya wuce tun da nan bubbuga ne za ka yi koton kurciya za ka yi irin wannan sallar ko da ka yi ta kuma ka zauna don ba a karba wani ya yi sallah gaban manzala sallah alaihi wasallam hadisi musu salata wanda yake mu ya muna na sallar shi hadisi ne sananne annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan ba Allah ya gama sallah yazo yace assalamu alayka ya rasulullah annabi yace mishi arji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma kai sallah saboda kai kwata kwata ba sallah ba ni kai kai wani dan motsa motsan ka wata irin gymnastics ka dai kawai ka dan motsa jikin ka dai kawai kai ina wannan ba sallah ba ce kar ka gaugauta gauga da ake ni ba ta ka bubbuga ba nan da nan kai a kai ta cikin ainihin nutsuwa wannan fatawa ita ce mazhabin malikiya da kuma ainihin hanabila amma hanafiya da shafi'iya sun tsaye akan cewa wannan gaugauta yin ta yin mustahabbi ne akwai halaccin jinkirtawa jinkirtawa wajen ainihin ramuwar sallah dalili suka ce to me yasa ku ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai falyusalliha idza zakariha yi kokarin yin wannan sallah umarni akai ya sallace ta yayin da ya tuna ko kuma ya zaku ce yana akwai halaccin jinkirtawa bayan ya riga ya tuna suka ce a mu ma muna da muna da ni dalili to me dalilin ku sai suka ce mutuna annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana da shi da sahabbansa lamma staiqazu minan nawmi barci ya dauke su su samu ba su kai sallar asuba a lokaci barci ya ɗauke su ba su tashi ba sai da zahir rana ta taɓa su ba da ƙulo a shan sai da rana ta hudu lam yi sallu ba su salla ba illa ba da irtihali min ila makani na aka annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai tsaye ba suka rama sallar sai da aka tashi daga wannan wurin aka gusa to amma kissan tana da ita ma tarihi da iya nan aka tsaya da shi kenan zai iya zamanto dalili mai karfi eh ko lalle ba kai tsaye ba aka rama sai da aka dan gusa kaɗan aka rama to amma idasin kissa shi zai ba da me yasa aka gusa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gusa sai malamai suka ce a ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gusa daga wannan wurin saboda wata illa da shi ya ambata ta annabi sallallahu alaihi wasallam allala zalika bi qawlihi li ya'khudhu kullu rajulin bi ra'si rahilatihi kowanne daga cikinmu ya ja ya kama kan dabbarsa ai ya ja dabbarsa ya gusa daga wannan wurin fa inna hadha manzilun hadara na fihi shaytan saboda wannan wurin akwai shaytan ya halarce mu shi yasa barcin yayi yauri har muka gaza tashi kenan mu gusa daga wannan wurin mu koma wani sabon wuri kenan me yasa suka gusa ba su yi ta ba kai tsaye a kan lokaci saboda wannan illar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji subhanahu wataala yakan sanar da shi al'amurka da gaibi amma kai ba wanda ya sanar da kai kana musu shimfiɗa da ita ce ne shimfiɗa ka da ka tashi ma ka yi raitar inda ba ka ce to wannan shimfiɗar shaidan ya zo a kanta kana da iya tabbaci haka ba za ka iya hudu ba abin da ba ka da ne masaniya a kansa ba ka da dalili ko kwara kai dai ka tashi ka yi isti'aza ka yi zikiri na tashi daga kwana ka ta yi ka yi bi ka je ka yi ainihin sallar har yanzu dai yin ta a lokaci da yayin da mutum ya tashi ba tare da ya shinkirta ba shi ne ya yi ƙarfi don saboda wannan kusawar tasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya faɗi illa ya faɗi illa ina wannan baya nuni kan ainihin at-tarahi shi yasa malam yace wa ala hada falau sayqaza shakhsun ba'da tulu'i shams idan mutum ya tashi daga kwana bayan gudawar rana wala yajuzu lahu an yu'awida an-naw baya halitta a gare shi ya koma ya kwanta hatta yusalli har sai ya sallaci wannan sallar fa innahu waqtuha wannan shine lokacin ta wallahi a'lam abinda yake niyya nan ka tashi da ka tashi ma rana ta hudu ka san shi nan yana sanya wa mutum talilat sai ka ce to ab tun da rana ta riga ta hudu bari dan ƙara kwana na zuwa ƙarfe goma ai jiɗi ne ba rana ta riga ta hudu ba bari dan ƙara kwana na zuwa tara ko goma kenan barcin ya ishe ni tun da dai rana ta riga ta hudu to kun yi sallah ta haka ka yaka yayin da ka tashi ka makara to a wannan lokacin kawai za ka yi sallah wannan lokacin shine lokacin ka baka da laifi amma idan ka koma ka kwanta to ka yi kai sakaki kuma ka iya shikadawa cikin wancan hadarin na jinkirtar da sallah akan lokacinta da gangan saboda kai a wajenka matsayinka na mai barci ko mai mantuwa wannan lokacin lokaci ne na ada ba lokaci ne na ramuwa hakika kai a hakkinka don saboda kana da uzuri idan ka jinkirtar da shi ka ce to ai rana ta riga ta hutu karye tara ma ko karye goma duk ɗaya ne to yanzu ka jinkirtar da lokacinka na ada saboda ka riga ka halka ka yi sallah a wani lokacin wanda ba lokacin ta ba wanda kuma ka yi sadaki Allah subhanahu wataala ya gafarta ma kan mutum yi hakan idan ka iya kokari ka ainihin tashi wannan misalan kenan ta kare a nan sannan sai wata matsala da take da alaka da shi wannan idan mutum yana da ainihin salloli a kansa na ramuwa wanda bai yi su ba saboda wani uzuri kamar sallan azahar da la'asar da magariba duka bai yi su ba to wannan sallolin dole ne ya shera su ko kuma tun da an yi kiran sallan magariba zai zo ya yi sallan magariba ne sannan ya koma ya yi azahar ya yi la'asar sannan ya yi magariba ko kuma ba magariba ba zai yi zai je yi azahar ne ya yi la'asar sannan ya zo yi magariba wanne ne zai yi shi ne a tartibu fi ƙada'il fawaid jera salloli wanda suka zamanto na ramuwa me mafita ta shari'a a cikin wannan malik ya ce an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu anna umar bin khattab umar dan khattab radiyallahu anhu ja'a yawm al-handaq ya zo ranar handaq handaf shi ne ramin nan da aka gina yayin da ƙungiyoyin kafirai suka zo da zumman ƙare daular manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina ba'da ma gharabati shams bayan rana ta riga ta fada fa ja'ala yasubbu kuffar quraish sai zaman to yana ɓacin kafirin qurayshawa wa qala ya rasulullah sai ya ce mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma kibtu usalli al-asr da na kusa ban yi sallar da asar ba hatta ka da tishin ta zuru har gashi rana ta zo duk da za ta fada ko har rana ta fada fatalar nabi sallallahu alaihi wasallam faɗan haka da umar ya yi sai kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ma sallaitu ha ai ni makon ban sallaci da asar ba kuma wannan menene usulubi ne na ladabi kai tsaye bai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam bumi sallar asar ba ai tare da shi ake aiki a sallallahu suna da hikima tare da shi ake aikin annabi bai bar wurin ba su ma ba su bar wurin ba duka suna nan sun shagaltu da wannan musiba da ta zo musu sun shagaltu da gina wannan rami na ainihin ba da kariya kan doki ya iya tsallaka ko mai kawa ya iya tsallaka wai kawo zuwa gare su an shiga ana ta gina shi to amma maimakon ya ce annabi ba kai sallan la'asar ba annabi ba mu sallan la'asar ba sai danganta al'amarin da shi sai ya ce kash ya rasulullah ai wannan quraishawan wannan kafiran Allah ya la'ance su sun shagaltar da mu akan sallah ta tsakiya akan sallar la'asar ban yi sallar la'asar ba ga rana hazata wada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ni mako ban yi sallar ni ba ban yi sallar la'asar ba ana so ɗalibi da ɗalibi da dukkan sauran mabiya su zamanto suna da ladabi game da malamai me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam zamansa da sahabbansa a cikin shi yasa wannan ma na ɗaya da cikin ɓangarorin sira a cikin karatun sira akwai darsuka da ake doka irin yadda suke mu'amala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka ya kamata ya zamanto akwai irin wannan mu'amala game da malamai mu'amala ta girmamawa da ainihin ladabi ba tare da ainihin daga murya ba in suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wata kalima wadda za ta kumshi tozarci da kaskanci ba za su gaya ma ainihin wanda suke ba za su gaya ma manzala sallallahu alaihi wasallam ba ba za su ko kusa su furta ta ba to haka nan magadan annabawan su ma malamai sun cancanci wannan wata kalma da ta kumshi kaskanci wata kalma da ta kumshi walakanci to baya halitta a yaɓa ma ainihin wanda ke malami zamanto akwai ladabi abinda ahalin sunna suke cewa dan galibi yan bid'a sukan ce ahalin sunna ba su da ladabi game da malamin su wani ba haka nan bane duk ko mai karatu duk wanda ya karatu ya bi ta farkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to zaka same shi akwai wannan ladabin akwai biyayya amma bambancin shine babu wuce iyaka cikin biyayya ahalin suna ba za su zamanto kamar gawa wajen mai wanke taboshin malaminsu a kakka zama ka a kakka zama ka ma'ana kamar gawa sai yadda aka ce idan mutum ya ya kokar ya sai hudi ka ce ummi ne ne ma ko kuka ne a a a a in abu ba daidai ba ne amma akwai usulubi akwai hanyoyi na hudu abu sai ne kuskure babu laifi ce malami wannan hadisi inda a ƙara maimaito mishi in ya sake maimaitawa tana ce lokacin da ya waɗi akwai kuskure yanzu da ya sake maimaita tana iya tuna wancan kuskure sai ce af an ya ko cikin darasi ba ka za na faɗi ba kai tsaye darasi na gaba zai zo gyara shi kaga na akwai me akwai taimakekeniya ta ilimi da sauransu amma abin da zai haɗi kawai babu dalili ku ɗauka kawai don malam ya haɗi babu dalili a a a ulhatu burhanakum in kuntum sabiqin amma duk wani abu wanda ke doka duk wata kalma da duk wata mu'amala yi hidima da kamawa da duk dai wata kalma ko ya wani ta yanzu da ba babu bane nan ba da su bane mu'amala wadda ta kumshi girmamawa da kyautatawa to dole ne ya zama to ana mu'amalantar malamai akan haka saboda me yasa saboda su wannan su suke karantar da addini kuma su suke jagoranta al'amurkan addini idan kimansu ta faɗo ta zube ƙasa gaba ɗaya iman addinin gaba ɗaya ta zube su dole kenan sai mun kiyaye wannan sai ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maimako ya ce ba kai sallah ba sai yau ya ce bai samu ne sallah ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ma ai ban sallace ka ba fa tawadda sai manzo Allah yanzu kaga ya komo kuma ya koma yana hakaito abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fa tawadda sai arwalla wa tawadda'na mu ma sai muka yi arwalla sallai mu ma sai muka yi arwalla ai tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa sallal asra ba'da ma gharabat ash-shams sai manzo Allah ya sallal asr bayan rana ta hada thumma salla ba'da al-maghrib sannan bayan ta sai sallar magriba yanzu me akai jerantawa akai kun gani jeran dawa kai haka nan hadisi abu sa'id qala hubisna yawm handak an katange mu ko wani uzuri ya hana mu na gina rami an salati akan yin sallah hatta kana ba'da al-maghrib har sai da wajen lokacin bayan magriba yayi bi hawil min al-layl kufina sai da ainihin duhu na dare ya fara zuwa sai muka ainihin bari duk da kisance guda kawai ruwa ya ce ta shagon ba wa zalika qaulul lahi ta'ala wa kafarallahu lil mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan aziza qala fa da'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bilal fa aqama adh-dhuhra fa sallaha fa ahsana salataha kama kana yusalliha fi waqtiha thumma amarahu fa aqama al-asra fa sallaha fa ahsana salataha kama kana yusalliha ma'ana har sai da duhu ya zo har sai da muka samu wani ɗauke wani ɓangare na ainihin tsoro ya tsaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira yau bilal ya ce kiran sallah ya kira sallah fa qama zuhra ya tada ainihin sallah azhar fa sallaha ya sallace ta fa ahsana salataha ya kyautata sallar sa ma'ana ba a yi ta cikin gaggawa kama kana yusalliha fi waqtiha kamar yadda ya kasance yana sallatar ta a lokacin ta nan yana da muhimmanci kamar yadda ya kasance yana sallatarta wanda ya karanta a halin zan da cewa in ya tashi ramuwan sallah zai rama wannan sallar kama fatatu idza kanat hadariyatan fa hadariyatan idza kanat safariyatan fa safariyatan mutum zai rama sallar kamar yadda ta zo monto mishi ta ramuwa idan ta zaman gida ce zai rama ta kamar ta zaman gida idan ta bulaguro ce zai rama ta kamar ta zaman bulaguro wannan shine dalilin saboda annabi yayi sallan azhar a lokacin magariba kamar yadda yake yin azhar sanin kowa ne kuma kara sallolin daren ya ke yi bude karatu ake amma sai ya sallace ta kamar yadda yake yin azhar haka na aka sallaci azhar kamar yadda yake yin asar haka na aka yi umarni aka tada iqama aka yi sallar magariba ya sallace ta ya kyauta ta sallata kamar yadda ya kasance yana sallah ثم امره فاقام المغرب وصلى كذلك وذلك قبل ان قبل ان ينزل الله عز وجل صلاه الخوف wannan kuma tun kafin ubangiji subhanahu wataala ya farko da sallar tsoro idan yaki ya yaki bai tsaya ba har sai da suka samu sukuni a wannan lokacin suka samu suka sallaci wannan sallolin to mutum ya ce to ai idan ana cikin halin na tsoro lokacin sallah yayi ba za a tsaya ba yana yin sallah a lokacin nan kamun a sauko da ayar sallar tsoro wadda Allah subhanahu wataala ya ce fa in khiftum farijalan farijalan auru ku bani kenan kun kun shiga cikin tsoro tsoron da ba zai iya bar ku ba ma ku yi sallar tsoro ɗaya daga cikin sufofinta to kawai kana cikin gudu ka iya yin sallah kana gabbara ana cikin yaƙi ka iya yin sallah gudi ba mutumin da aka ce ko da yana cikin yaƙi ko da tsoron ya kai tsoro baka samu baka iya tsayawa balle ka gabbara ka yi tsawo ka yi rukuni ba jarda ba ka jinkirtar da sallah a lokacinta to ta yaya za ka samu sassauci kawai don kana ciniki ka jinkirtar da sallah a kan lokacinta ya kaga za ma ka yi ta yaya za ka jinkirtar da sallah kawai don kana gini ko kana wata sana'a sai lokacin da kaga dama ka yi ta ana cikin yaki fa kana jin tsoron mutuwa ko yanzu ko nan da awa guda baka samu kai ya tsaya ba ma saboda tsananin tsoro sai ubangiji ya ce in kuna cikin wannan halin ma dai sallar za ku yi kuma a lokacinta fa in khiftum farijalan aw rukbana yace to a wannan lokacin wannan dalili ne akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shera salloli bayan sun riga sun wuce saboda wannan uzur sai malin yace wa fihi ma anna annabi sallallahu alaihi wasallam qadal fawaid murattaba annabi ya jera wannan sallolin da suka zama ramuwa a shere shi yasa jamhurin malamai suka kai akan cewa yajibu tartibu fi qadari fawaid wajibi ne in mutum yana da salloli a kansa guda uku ne guda hudu ne in zai rama su to ya jera su misali ban yi sallar asahar ba ban yi la'asar ba ban yi magariba ba to ga sallar isha ta zo to ba zan yi isha ba sai in yi azahar in gama in sake ta da iqama in yi la'asar in gama in sake ta da iqama in yi magariba sannan sai in yi sannan sai in yi la'asar mun gane kenan dole sai ainihin shera tasa ala ikhtilafin fi tafsir tare da cewa suna da ainihin bambanci wasu kuma suka kai akan cewa a'a jerin ba wajibi bane amma dai mustahabi ne da mutum ya aikata haka saboda mujarrad fi'lihi sallallahu alaihi wasallam la yadullu ala wujud maganan jerawa kowa ya kai akan za a jera amma jerawan dole ne ko mustahabi ne nan ne wurin sabani wani sun kai akan cewa lalle wajibi ne dan ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera wani sun kai akan cewa a mustahabi ne idan ya jera shi yayi sai ma yuskutu bihi tartib abinda ke sabkar da wannan shirin ko yake saryar da wannan shirin ma'ana ina da sallar azhar a kaina da ta la'asar to kuma gani an ta da sallar magariba magaribar zan yi in rama wa'ancan na baya ko kuma zuwa zan yi in yi azhar in yi la'asar in zo in yi ainihin magariba a malikiya za ka ramu ka jero wancan sallolin ko da lokacin ta yanzu zai huta mun gane ko da lokacin ta yanzu zai huta amma sauran malamai sun ta yi a kan wa'annan matsalolin kamar haka na farko idan lokaci ya ƙure ma mutum to sai ya yi sallah ta lokaci wannan shi ya yi da ya bar lokacin da ya wuce saboda me yasa yace fa innahu yusbitu tartib diq alwaqt salat alhadira in lokacin sallar lokaci sallar yanzu in karama wa'ancan na baya to ita ma lokacin ta zai huce to yanzu sai ka yi ta saboda me yasa saboda wajibcin lokaci ya yi karfi akan wajibcin jeran sallolin mun gane ma'ana yin sallar a lokacinta shi ya yi ƙarfi a kan jero sallolin da suka zama ramuwa ɗaya bayan ɗaya saboda haka kenan mutum zai tsallaci sallah ta lokaci sannan sai ya rana wadda take mai bi mata wadda take biyo ta da kuma wadda ya riga ta wuce shi bai sallata ba yana in lokaci ya kuce misali jajjada na rana zai wuce ɗan lokaci bai wuce minti biyar ba ko minti goma kai kuma kana da azabar da la'asar a kanka sai ka yi ƙoƙari ka yi magarba sannan sai ka rama azabar da la'asar wannan ɗaya ke na biyu fawatul jama'a idan mutum yana jin tsoron kubucewar sallar jam'i idan bai yi sallar ta lokaci ba to za su iya gama sallar jam'i kuma ba lalle bai samu ainihin jam'i sanin kowa ne kuma salatul jama'a afdalu min salatul fazzi bi 27 daraja musulunci kamar kasuwanci ne ba mana yanzu nan in dai sallah ne daya ladana na wanda ya sallah shi kade za a bani amma in dai sallah da jama'a za a bani ladan na wanda na yi sallah ni kadai kuma a ɗora mini lada ko daraja 27 wani wuri 25 wanne ya yi kai sallan kai kadai ko cikin jama'a cikin jam'i ya yi falala saboda lada ko daraja guda ɗaya ce in ka san zaka same ta to kakka sake ta kuɓuce maka shi yasa akwai abinda ake cewa fiqhul aulawiyat fikihu na menene ya kamata a gabatar ilimi ne mai zaman kansa misali kana da kuɗi sai ka isko gari babu makaranta babu masallaci babu limami amma kuma musulmai ne me ya kamata a faru ah masallaci za a yi musu za a yi musu a karatu za a koya musu za a musu makaranta masallaci ko su doko duwatsun su gewaye annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce ji ila tiliyal abdu masjidan wa tahura ba duk inda yayi sallah a bayan kasa zai amma yanzu abinda suka yi bukata a ilmantar da su addini su san yadda za su yi sallah su za su gina masallaci amma ka zo kai masallaci ka kawarta shi yana da kyau ya samu komi amma mutane ba su iya sallah ba ni ne kenan wasu su iya sallah ba su san kiman sa ba ko su zo su bubbuga ne su da dama ko kuma ga su suna sallah amma kuma babu malami to yanzu maimakon a gina masallaci sai a shi a ɗauko malami wanda zai zauna ya karantar da su tsawon shekaru wannan masallaci a yi na rumfa ci gaba da yi ko a samu wani icce kasan iccen a zauna a ci gaba da sallah lahiya launi bai da matsalar komi kawai a keɓance shi a ci gaba da sallah za ta karɓu in an yi ta da kyau amma in masallacin duk tsadarsa ko da zinariya aka yi sa in ba ku yi sallah mai kyau za ta karɓu za ta karɓu ba shi yasa gari wannan yana daga cikin abin da ake ce mutum yawar aurewiyat ko kuma kashi umara kashi aikin hajji ka ƙara zuwa kuma yanzu ma kana da halin zuwa maimakon ka tahi wannan kudin sai ka ɗauka ya kai wata rijiya wani ƙauyen da ake matsalar ruwa ya ka koma umarar so da ladan da za ta gada wancan al'umma da yawa za su amfana kuma wasu raka ce jariya tana nan tana gudana ba mutane ba daidai da ƙurgunguma in ta ci tamshin ruwan sai a rubuta maka ladan amma can kuma kai kaɗai zakka tahi ka dawo kai kaɗai amfanin zai gero akwai lada amma wanda ya yi wancan ke shi to haka nan ne kenan yanzu nan lokacin zai kure in aka riga aka yi jam'i ba na sa ran samun wani wanda zan yi jam'i ni kuma ina da wata sallah da ake bina to a wannan lokacin sai in shiga ayi sallar jam'i da ni in kana da ilimi sai ka shiga da niyyar mai rama la'asar ka yi la'asar da su da niyyar rama mai azahar sai ka ribaci in sallar ta daidaita za mu zo wajen ainihin bin sabanin niyya zai zo insha Allah malam yace fawatul jama'a fa man fatatuhu zuhr wanda misali bai samu sallan azhar ba masalan fa khashiya in qadaha yaji tsoron cewa in ya rama ta an tafutahu jama'a sallan jam'i ta al'asar da ta wuce shi saqata tartib to ba dole sai ya jera ba fa yusalli ma al jama'a al asra sai ya sallan jam'i ta al'asar tare da jam'i tare da jama'a yayi jam'i ta al'asar summa yaqdi zuhra ba'daha sannan sai ya rama sallan al'asar zai rama afon sallar azhar bayanta wannan ɗaya kenan wannan shine abinda ruwaya imam ahmad kuma shine abinda shaykh shaykh islam ibn taymiya ya yi ya rinjaya kuma kana da zabi walau bu an yadkhula ma'ahum fi jama'atil asr bi niyyati zuhri بناء على جواز اختلاف نية المعموم عن الإمام وسيأتي تحريره ما لا يتي أنا إنك مثلا الأثر تيدا أزهر ني أنا بينا أزهر كما قال الأثر تاي تو إنا سنزل رس جمعي سي إن شقاء جمعي دني تل أثر دي إنسان فلن الجمعي ko kuma in shiga da niyyar yin azahar tare da su wanda suke yin sallar la'asar jam'insu dan in rama azahar kuma na samu mi ladan mi ladan jam'i daga ba sai in kawo la'asar yanzu na ribaci abu uku na jerar tasalloli na samu mi abu bi kai na jerar tasalloli kuma na samu ladan mi ladan jam'i wannan abu sa ga ka'idan sabanin niyyar liman da mamu ya halitta a malikiya baya halitta liman da ma musu saba niyya amma za mu karanta dalilan zagwa da dalilan da muka wadu wannan matsalar suna da ƙarfi sosai sun mai salli ba da ha al'asar wala'allar al'awwal azhar wallahu alim tare da cewa yana da wannan damar amma magana ta farko ita ta yi shine ya shiga ya rama ya shiga a yi jam'in la'asar tare da shi in ya so daga baya sai ya komo ya rama ya rama wannan addu'ar din da ta riga ta wuce shi ina ga bari mu karasa shi shi ne yi na biyu na uku shine fawatu malan yumkin qada'uhu idan mutum yana jin tsoron ba zai iya rama abin da zai wuce shi ba mana ba zai iya yin shi kadai ba kamar sallar juma'a sai da ka zo yin sallar juma'a sai ka tuna ah ashe ba kai sallar sahi ba to yanzu in ka ce ka yi sallar sahi limami ya riga ya gama hudu bai shi za a tada sallah zakararsa wannan juma'a kana yin juma'a kai kadai a'a to tunda kana jin tsoron kubucewan wata sallah wadda ba ka iya yin ta kai kadai kamar sallar juma'a to sai ka yi sallar juma'a in ya so daga baya sai ka komo karama sallar ta sayi wadda ba ka yi ba mun gane kenan wannan uzurin na uku shi ma yana iya sanyawa kamar wancan sherin ka yi ainihin sallar ka ta lokaci na hudu shi ne annisiyan mantuwa mutum ne ya mance cewa ba sai an sheranta ba sai yi sallar la'asar kuma sai ya komo yi sallar la'asar wannan babu komi saboda mai mantuwa ya yi ubangiji su bana wata'ala yana cewa rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Allah karka kama mu idan muka kuskure da abun abun da muka kan kuskure da da mantuwa abun da muka yi ba tare da mun sani ba ubangiji subhanahu wataala ya ce na'am ba zai kama mu ba Allah ya ya kare mu daga ainihin kurakurai ya gafarta zunuban mu gaba da sannan kuma saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah wada'a ummati al khata'a wan nisyan wa mustakri wa Allah yayi rangwame akan al'umma ta abun da sai akan kuskure da ainihin mantuwa da kuma abin da aka tilasta ta ta yi nan ba a baka zunubi saboda mi saboda tilasta ka kai ko mantuwa kai ko a ba tare da ka sani ba amma duk lokacin da aka ilmantar da kai kakka koma wannan ainihin aiki wannan shine na hudu na biyar na ƙarshe shine aljahal wanda shi ma ana mantuwa ne mutumin da ya jahilci cewa wajibi ne a jera salloli wanda suka zamanto na ramuwa sai bai jera su ba misali bai sallan azhar bai sallan la'asar bai sallan magariba ba ga lokacin magariba yayi sai ci a wancan lokacin sai ya riga ya wuce kawai bari in sallata ta magariba yana da dama sai magariba shi yazo yayi la'asar yazo yayi mi azhar ko yi magariba shi ya zo yi azhar ya yi la'asar saboda ya jahilci cewa a yanzu tun da yana da dama jeranta su ya kamata yi wajibi ne a kansa ya jeranta to sai bai jeranta ba saboda mi saboda jahilci ta haka tambaye shi to kai ko ya kai haka sai ce ah to duk ba ɗaya bane ta ce a ka za ta ce wallahi ban sani ba to daga yau in ka tashi yi sai ka jeranta shi ne ina wa'annan uzurkan biyar suna ba da dama ga wanda ke da salloli na ramuwa a kansa ya ainihin yi su ko da ba tare da ashiyar ba amma in ban da wa'annan uzurkan matukan kana da dama kai ne ka tashi ko ku ne jama'a kuka tashi kuna da salloli a kanku kuma ga lokacin sallah ta yanzu sai a rama waccan sannan a zo a yi ta lokaci abinda muka haɗi dai ya Allah ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah gafarta mana Allah gafarta mu iyayenmu Allah gafarta mu malumanmu Allah ka ba mu ilimi mai amfani ka tsarkake ayyukan mu da gariya Allah muna roƙonka muna tawassuli da sunayen ka mai ya kamala Allah ka mana kwanci hankali a ƙasar mu da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya Allah duk abin da yake karhin mu bai yi karhin ka ba ubangiji Allah ka yassare mana Allah ka yi albarka a cikin zuriyar mu Allah ka yi albarka a cikin damunan mu Allah ka yi albarka a cikin ayyukan mu daban-daban subhanahu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته